Bismillah Allah ‘yan uwa, ya rahiman zame mini garkuwa. Tsira da salatin na annaba annaba haske gudar rayuwa. Alihi da sahabu da ‘yan uwa, su ne jigon a rayuwa. Masarautar dala nake faɗi ita ce jigon a rayuwa.
Jama'a Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasan kwaikwayon Shirin da yake zuwa muku daga nan gidan rediyon Dala FM muryar zamani mita 88.5 a kanan daban Najeriya.
shakka babu. A 'yan samat komai na mata ne, domin mata su ne tushen rayuwa, mata malaman al'umma, mata hasken rayuwa, mata iyayenmu idan babu ku babu gida, mata adan gari. Ohoho, ina mata masu son cancana ado don burge mai gida, ina mata masu son kece raini a gidan biki, ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Ku kasance a rukunin kantunan 'yan samat da ke shaƙe da galla gallan atamfofin Nigerian wax, diamond, classic, Cote d'Ivoire, brilliance, attitude, fighter touch, chicken baby, doci, pattern holland, su Swissless, Swiss Atamfa, Swiss Cotton, Swiss Boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a baku labari, rukunin kantunan El Samad sun fara daga lamba takwas Unity Road, lamba tamanin da uku Layin Jallaba, da lamba ɗaya Amana House, da lamba ɗaya Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin kwari. Sai El Samad da ke Ado Bayar Mall da kuma El Samad da ke gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samad da ƙaramar riba muka dogara da neman albarka.
haka. Maɗatai janar in ta furashin sun kuje, ku shirya a tambofi da zamani. Adama wannan a tamfar taki fa yarba tsula wallahi bata kyau ba wankan mai ba.
Kin gani dai Umma ki raba ni da Usman na gudu. Na sa a tamfata sai kushe min yake. yi.
Oho ina ruwa na ita ku.
To sai ka gaya min inda ake sai da wacce ta fitawar kyau.
Aha kin nemi sulhu bari in gaya miki wani kamfani mai suna Maɗatai General Enterprises sun kawo muku a tamfofi galla-galla irin su Jaba Holland Super Ingila ABC Wax Swiss Atamfa ai idan kika ji tambarin mata 'yan kwalisa ma'abuta ɗaukar wankan sukari a Maɗatai General Enterprises anan aka gwangwaje su da atamfofi na zamani kuma albishirinku Maɗatai General Enterprises sun yi muku ragi mai sauki domin zuwan watan azumin Ramadana mai albarka suna nan a cikin kasuwar kantin kwari layin jallaba gidan ɗahir mangal ko kuma adireshin su da ke kan titin Unity Road gidan Sa'idu dan koli kusa da Amana House da kuma rumfar su da ke gidan Sa'idu dan koli layin Plaza da kuma rumfar su da ke layin First Bank domin neman ƙarin bayani a kira 0806 uku shida shida sifili shida shida ko sifili takwas sifili biyu tara hudu sifili bakwai ɗaya ɗaya bakwai maɗatai General Enterprises.
yawwa bismillahir rahmanir rahim a'a me wannan kuma fura ce fulani waye ya kawo wannan kuma ya ajiye a nan menene
fura ce gata layi ban sani ba ina ga ko jakadiya ce da ta shigo ɗazu na ji dai tana tashi na ne kin san bacci nake ji ta ce in tashi in sha wani abun ni ban san ma me ta ka ba miƙo min in sha a'a kamar yaya a baki fura ki sha to ita aikinta ne ma ka miki fura ko ka miki wani abu ai ba aikinta ba ne wane ne ma ya bata fura ya ce ta kawo miki bari dai in fara zuwa in ji bari in damo miki wata wannan furar ba shan ta zaki ko kin sha ne ina ta magana kin yi shiru Allah dai ya sa biki sha ba ni bacci nake tun ɗazu ban sha ba amma dai da na ji ƙanshin furen na so in sha To, ko ala- za ki bar min in sha ɗin Mm, bari dai in damo a damo miki wata bari in sa mai kudan dan ta damo wata kina ji jakadiya kaltume ina ji fulani don Allah ki bar min wannan ɗan in sha na ga kamar fura ta dambu ce don dai ina cikin magagin bacci ne ban gani ba sosai ko za ki bar min ɗan dai in sha wannan ɗin ya ban sha'awa sosai to amma bari in tambaye ta waye ba ta furar ta kawo bari in tambayo na san dai ba zai wuce ko yaya mazugalce ba saboda na gaya mata ina son fura ina gajiya ko shi yasa yau ta bayar a kamu dole dai sai kin yi haƙuri saboda ya kamata mu dinga bin diddikin irin wa'annan abubuwa muna ganin abin da ya dace ki yi haƙuri din bari in je in dawo Allah ya yarda yanzu nan zan dawo shikenan jakadiya kaltume
a ranka ɗin ya kamata a ce mu canja shawara akan wannan abin da muka ɗebo ranka ɗin ko ba haka ba wanne daga ciki amma je na zancen dillaliya gashi shiru ta ake ta zo Allah taimake ka to dan maji kullum kana bani matsala a cikin abubuwa na da nake tafi karwa ni wani lokacin kwakwalwa kamar ba ta aiki daidai sanda aka zo maganan nan na ce ma ni na zara hannuna akan al'amura da za mu dinka yin su da dillaliya amma sai ka dinga zuwa kana dawowa kana haɗawa matan nan na zo ne mata magana ta je ta samu guban nan a bayar a zuba wa suran nan ta mutu gidan nan ya rikice bayan ka zo mun yi shawara an zo an sa mutanen nan sun je sun karɓi mata gida mun kama ta a hannu na ce da tafi kai tsaye ta dace wannan aikin ta ce a bata kwana biyu ka ɗaure mata shi kace ta dai eh kwana biyun ya isa ranka ya ɗe ai tun da kaga abin gaggawa muke mutumin nan kar a zo a ce za a zauna ni da ga shawara ma na kawo waye lalata abin ne kai baka ce a bata kwana biyu ta je ta titi abin da za ta yi kai kusan mako to mako guda to ranka ya ɗe tuba ni na dai ko mutuwa zan ba zan mutu ni kaɗai ba to ga shawara
in shawara ka faɗan mazana kusan daina karɓar su to kawai a batta mu tsaya a haka to
tunda na ce ga shawara sai a tsaya a je in ba ta ba sai mu san yadda me mafita kuma kuma ka ko ba ta ƙariya amma ba za Kai dai ai komai dole sai da shawara aka kita mutum ba me kake so ka ce faɗi ranka ya ɗe kamata yanzu Mm,
mu tashi kafa ya kafa mhm.
mu je mu ga sarki mu ba shi haƙuri mu nemi tuba ba ka da hankali ba ka da hankali na rantse da sarkin da ya sararin samaniya ba zan ba wannan mutumin haƙuri ba ba ka da hankali in ce man me ka yi haƙuri a me mu ba shi haƙuri a haƙurin me na dawo me a na me maslaha.
haƙurin me la ilaha illallah kuma wallahi sai na yi mulkin Allah ba zan ba shi to haƙuri a ta ba yaya
gwara gida na ya kama da wuta iyalai na su rasu da ka ba sarkin da haƙuri in ba shi okasha da in ba shi haƙuri haƙurin me zan ba shi a wani dalili to saboda me ya kake min irin wannan babba har ka babba fara saduda ne baka gane baran kai ne Haba. iya Ba abin wuya a hankali.
haba ƙarya ne muka bi shi sai mu dinga shiga jikinsa wala Allah da Allah ka ba wannan zancen da Allah kar ka bata min rai kar ka ƙare mu wannan sai zancen mu ba haƙura in sa'i za ka yayi dina ba ba za ka dina mu wannan zancen ba to yanzu me maslaha masalahar abin da zai faru Mm.
malam duk yadda za a yi ni so nake wai me zan gaban nan ne ne ne mutumin nan a je a rikita masa gidan nan duk yadda za a yi a san yadda za a yi a tayar da hankali a cikin gidan nan to ta yaya ta waccan abin da za a yi ko a kashe wani ko a tunzura wani i wani abun kawai shine magana wannan matar ka ƙara kamar ita gabana idan ka ƙara zuwan min da marka gabana da kai da ita duk abin da ni mu kai ka siya ran kai dai kai fa kai taku fa kun fi kusa tare na da- yake ta daga jikina na janye ta da marka eh da hotiho eh da us ɗaya ubansu ɗaya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Mm.
yanzu yanzu yanzu ranka ya ɗe markan kake gaya haka marka fa taka ce fa ranka ya ɗe ɗamaje taka ce fa marka ranka ya ɗe da Allah ka tashi ka fita ka bani guri na gama magana da kai jabbal kalam to shikenan na bakka lafiya kada Allah ya saka banni ranka ya ɗe kan me haka da kai fa kan me haka da kai fa ranka ya ɗe ana cikin wannan halin kuma a zo a shiga wannan halin eh sai ka yi au shiru kai mun to ai shikenan na bakka lafiya a tashi lafiya
Jummai, ni fa numfashin nan nawa har yanzu ya ƙi ya faɗi. Na sha magunguna shiru har yanzu ban dace ba. Me kike ganin ya kamata na sha ne?
Ke rabu da ni tun da na tashi da safe ciki nan nake ta fama da shi ga matsalolin mata duk sun dame ni. Na sha magungunan na sha magungunan amma har yanzu ba a dace ba.
haka kawai sai ku zauna a gida kuna ta zancen ciwo ga shahararren masanin magunguna Dr. Sabi'u Shaltos wanda ya kware wajen bayar da magungunan matsalolin numfashi, matsalolin mata da matsalolin da suka shafi ciki da sauran cututtuka daban-daban.
Kika ce mu je wajen Dr. Sabi'u Shaltos za mu samu maganin matsalolin da ke damun mu?
Eh mana, Dr. Sabi'u Shaltos kofarsa a buɗe take yana maraba da kowa da kowa. Da ka je na ibawa 'yan lemo kan titin Zaria Road a birnin Kano ka tambayi gidan Dr. Sabi'u Shaltos za a kai ka. Don ƙarin bayani a kira sifili bakwai sifili hudu hudu hudu hudu sifili sifili uku sifili ko sifili takwas sifili tara tara hudu bakwai hudu takwas biyu hudu.
shahararren mai bada magungunan musuluncin nan wato Dr. Adam Yusuf Kofar Na'isa wanda ya kware wajen taimakawa al'umma akan matsalar hannun nan mai addabar jama'a.
Yana sanar da al'umma cewa har yanzu kofa a buɗe take ga masu buƙatar taimako akan wannan larura ko shawarwari kuma za a iya neman su a cibiyar nan tasu.
Wato karkare Herbal Medicine Center da ke kofar Na'isa koren gida kusa da gidan Sarkin Ɗori a garin Kano a ranar Litinin Talata, Laraba, Alhamis ko kuma a sabon ofis ɗinsu da ke garin Madobi, kafin agur layin gidan liman na kafin agur a ranar Juma'a, Asabar, Lahadi. sannan ya ba wa jama'a shawara akan su guji amfani da lalle wake lemon tsami ko najasa don hakan na ƙara ruruta ciwon in ji ɗan na gada wanda ya fi ɗan na koya ko a nambar waya kamar haka a akin ga ba na son wasa tare ci banban ga nambar wayar a bakina sifili takwas sifili uku hudu takwas shida hudu biyar takwas uku ko sifili takwas ɗaya biyu sifili shida ɗaya uku ɗaya tara ɗaya, ko kuma?
Sifili tara sifili, bi tara, biyu tara, sifili takwas, tara biyar.
Rigakafi ya fi magani.
Yawwa, ga ta can ma, baran ƙara saya wurin yaye mai kudandan ɗin.
A'a, jakadiya kaltimi. ina kuma zuwa hakan na ganki da koko a hannu eh ta ne bari in tawo gurinki domin in ji wannan furar daga ina take na shiga fura kin ganta nan ta ta daka ce dambu ne aka dafa to shine na ce na kika samu to gurin sura
kwata-kwata gidan nan yau ma ba a yi fura ba ba a yi ta daka ba ba a yi dambu ba bare ma a samu ta dambu babu abin da muka yi ba mu fura ba gaskiya bangaren abin da ya shafi fura ba mu yi ta ba da yau kam kin ji abin da nake gudu ba to kin ga na je na samu furar sai nake tambayar ta daga ina wannan waye ya kawo sai ta ce jakadiya sahura ce ta kawo mata shine na ce a'a kar ta sha bari in je in tambayi gwara da kika haka kin san inda ita ma jakadiya za ta samu kin san wannan dillaliyan marka dillaliya to ita nake gani tana shigowa da furar dambu nan gidan tana ba jakadiya to nake ga a gurinta ta je ta samu wannan za su ta kai mata gwara da bata an saba ta sha saboda ni ban yarda da sahihancin wa'innan mutanen ba gaskiya saboda ina shi yasa an ce dole sai an yi bincike na ce dole sai an yi bincike kin kyauta kin kyauta jakadiya katimi yauwa abin da za a yi ko jakadiya katimi ba na furan nan ki gani idan kika bani ni zan je in samu wata furan na gode miki je ki koma koma gurin suran koma gurin ta to to amma ai tana buƙatar furar yanzu ne kuma ta ce min ta dambun take bukata.
To duk ba zai gagara ba, yanzu zan je in samu, zan a yi shi yanzu ni da kaina ma zan kawo ke dai je ki kula da ita din.
To shi kenan.
Kula da ita din, kula da ita. Kai.
Na bar ki lafiya.
To ka mai ba matsala, na gode. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni wannan al'amarin yana damuna. Jakadiya anya jakadiya da gaskiya a lamarinta kuwa ya ma za a ce sura tana buƙatar abu ba za a zo a gaya min ba sai jakadiya ce za ta tafi ta je ta kai mata abu kuma alhalin ina nan ba wani guri na tafi ba kuma duk wani abinci sai ta je ta kwaɓe za ma ta iya cewa ni na bata ta kawo don wa'innan sharrin su baya alwala bare yayi sallah amma zan neme ta da ita da dillaliyar da jakadiyan zan jiya akai aka haihu a ragaya har ta samu furar ta je ta kai mata da ma ni Allah ya ce make ni bata sha ba jakadiya katuma ta je da ta sha an samu wata matsalan ai da na shiga uku ne Allah ka ƙara rufa mana asiri ka raba mu da sharrin mutum ya Allah
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To.
Allah ya muke sarki.
Galadima muke gani kuma yau.
Allah ya ƙara ma sarki lafiya.
Amin Galadima.
A saraki barka da dawa dai kafin in ce wani abu na san dai akwai watakila laifi ne na rashin zuwa yin barka da zuwa bayan doguwar tafiya da aka yi allah ya taimaki sarki wannan shine gaba da zan ba da haƙuri kuma muna neman afuwa muna neman alfarma a karo na biyu ina masaraki barka da dawowa
tamban da abin galadima ku da kuka tsallake kuka bar ƙasa har kun san ma mun yi tafiya mun dawo
allah taimaki sarki duk irin shiri ko kuma labari na wannan masarauta ta mai albarka ta birnin dala kamar yadda mai martaba ya sa komai hankalinsa da kunnensa a kai allah taimaki sarki nima a wannan bangare nake gaba ɗaya hankalinmu da tunaninmu yana kan wannan masarauta ta birnin dala domin ganin martabata tana nan a cikin darajarta da kuma mutunci da kima koma ga su makwabtanmu allah ya ƙara sarki lafiya ta a galadima allah ya taimaki sarki al'amura da suka faru ba mu taɓa tsammanin al'amura daga gurinku za su iya faruwa abinda aka gaya mana bai yi daidai da tunaninmu ba
allah ya taimake ka kuma maganar gaskiya an sa zukatanmu sun koma wani tunani na daban kusan ranmu ya ɓaci Allah ya huci zuciyarka mai martaba
mun ma tura abu baya domin nemo ka duk inda kake kana matsayin ɗan uwa al'amari wanda ya shafi cin amana ga ladima ba mu san ka da wannan hali ba wannan ba riga ka bace wannan haka yake Allah ke miki amma dai bayanan da sa'i ya zo mana da su sun jijjiga al'amuran sun sauya mana tunani musan me za a ce dangane da wannan al'amari ba
Allah taimaki sarki Allah ya ƙara wa sarki lafiya kamar yadda na faɗa dai tuba nake yi kuma maganar batun ko kuma zancen cin amana ai maganar nan haka take allah ya taimaki sarki ba mu ba cin amana a tsakani musamman ma tarbiyya da iyaye suka bamu da kuma kakanni na wannan gida namu mai albarka allah ya ƙara ma sarki lafiya kafin wannan tafiya ta taso da za a tafi can ƙasar yamma mu ma muna da labarin wannan tafiya Allah ya baka nasara to wannan ya sa ban yi shawara da kowa ba sai na yanke na ga cewa mu ma akwai irin gudunmawar da za mu bayar a matsayinka na basaraki kuma babban sarki a yankin wannan masarautu wanda duk wata makwabciyarmu babu kamar masarautar birnin dala sai na miƙa ban shawarci kowa ba na yi hawa na bi na silale wanda Allah ya ƙara wa sarki lafiya wanda ko mai ɗakin ita ban gaya mata ta kamaimai inda zan tafi ba sai na miƙa na tafi can ƙasar ajiwa kuma dalili na na wannan tafiya saboda in sarki zai tuno shine malam wanda muka tafi gurinsa tare da ɗan uwana Ciroma a lokacin da shi babanmu marigayi ba shi da lafiya muka tafi neman magani. To wannan shine abin da ya sa na tafi gurinsa domin a ƙara saka wannan masarauta tamu da kuma wannan gida a cikin addu'o'i domin a samu nasarar duk inda aka sa a gaba Allah ya ƙara wa sarki lafiya.
galadima kenan Allah taimaki sarki
kuma galadima a dinga mana magana irin ta yara Allah ya kara masa sarki lafiya batun abin da ya shafi malam na ajiwa tun tafiya wadda ciro mai zo sanar da mu cewar malam Allah ya karɓi ransa Allah ya taimaki sarki wannan ya malam ɗin tukunna Allah ya karɓi ransa
to malam na ajiwa dai kusan ai shine dai babban malami Allah ya kara masa sarki lafiya ba ma cikin masu jayayya da wannan a masarauta malam na ajiwa in dai ba yau ya cika ba Allah ya kara wa sarki lafiya to yana nan ban san wace ajiwan ake nufi ba in ko ciro ma ne ya faɗi wannan to wannan maganar ina jin iya shi kaɗai ya santa Allah ya taimake sarki ta ta amma tabbas malam na ajiwa iya nan a raye da ransa kuma da lafiyarsa kuma an yi addu'o'i sosai da sosai yadda ba a tunani Allah ya ƙara wa sarki lafiya kuma ya ba da saƙonni waɗanda ya ce sai ni da kai hannu da hannu ma zan baka kuma Allah ya taimaki sarki abubuwan ne suke da yawa wanda aka ce za a yi ta bayanin su bayan ka bar garin nan ai bayan ka tafi na yi ƙoƙarin da zan dawo tun daga bayan gari na samu labarin abubuwan da suke faruwa wannan yaron ciro ma ya mai da kowa bai isa ba a cikin wannan masarauta ni ma sai na ga cewa idan na shigo zai sa kima da girma da martabar da muke da ita ta zube a bainan nasi saboda haka ne Allah ya kara mu sarki lafiya na je na samu shi na samu sa'i a matsayinsa na mai a galadima Allah ya taimaki sarki ba ma son a cika mu da maganganu uh, ina labarin dukiyar al'umma ya kwana Allah ya ƙara ma sarki lafiya dukiyar al'umma ai ahu bai yi ciwon kai ba tana nan cif cif babu abin da ita bata Allah ya ƙara ma sarki lafiya to sai mana bayani i to wani zaka gamsu ko da yake ma dai Allah ya taimaki sarki zaka gamsu din bayan doguwar tafiyar nan da aka yi ta ƙasar yamma wannan yaro a ciroma ya zo ya lalata komai wanda shine yake so in mai da garin matalauci a cikin wannan al'amari tunani ya ba mu wannan muka zauna kuma ni ma duk da ban faɗa ba da babban liman na garin nan muka yi shawara Allah shi taimake ka muka ga cewa hakan ya dace wannan dukiya da ake magana ta baitul mali da na karba tana nan ba abin da ya same ta um, galadima Allah ya taimaki sarki ba ma son doguwar magana a je a kawo mana dukiyar al'umma Allah ya ƙara ma sarki lafiya wannan al'amari an gama an gama an gama Allah ya taimaki sarki Allah ya ja zamanin sarki Allah ya taimake ka bari in tashi na barka lafiya Allah huci zuciyarka
birnin dala birni da ruwa da zama birnin tsalki okasha.
Za ku iya tuntuɓar mu a dandalin shafukan sada zumunta, Instagram da YouTube birnin dala. Sai kuma Facebook birnin Dala 88.5 a madadin wanda ya shirya shirin ya kuma tsaya tsayin daka don ganin shirin ya kammala. Gali El Abdallah DZ Gumba Multlinks da kuma mataimakinsa na musamman Aliyu Wali sai wanda ya tace shirin Abba Lafazi. Asma'u Sadi Baby Nice nake cewa mu ci gaba da kasancewa a cikin shirin birnin Dala. tsira da salatin na annaba annaba haske budar rayuwa alihi da sahabu da yan uwa su ne jigon ma a rayuwa masarautar dala nake faɗi ita ce jigon ma a rayuwa